alaikum suna cikin sauƙi amma suna da takwas za mu ɗaga kan aya ta sittin da uku wanda zai karanta mana aya guda ina sai da su dan maulanmu sai da rufan loki wanda zai fassara sai yi basiru dan maulanmu sai da rufan loki radiyallahu ta'ala an akramakum Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدبير الجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أبايا يا إبراهيم من ظن الله صلى الله عليه وسلم a matsayin tarshen gaban daular musulunci cewa wa an yi jura masa bakin yin kowacin wannan ibadar kai turi guna biyi a duban layi wa duwakun وآخرين من وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون cewa wannan umarni an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne a matsayin sa shugaban gwamnati na musulunci cewa ku tanadi na iya karfin abin da za ku iya na makami imam musulmin faɗa a karatun baya ya rawaito mana hadisin wajen ma'amari karfiyar lagu ta'ala annu annan sanatarar ya karanta wannan aya wajen yin kuwacin ya ce ala wahiyar ram wahiyar ram wahiyar ram ya masu ana nufin jifa jifa yau kuma duk duniya ba makamin da ya kai makamin da ake jifawa kai ba makami a duniya a yau da ya kai na jifawa kowane irin makamin duk muninsa ko daga ina ne a duniya jefa shi ake yi ka ga muhimmanci annabi yana na shawar sau uku wajen fasar min kuwaci na ribatar kai kuma wannan a zai ne ke dama wato dawakai na jihadi da ake ɗaurewa ana kiwatawa to tun kuna ce ake wannan wanda kusa na kura ga makiya allah makiyan to da musulmi suka yi wannan umarni a farkon musulunci a nasarar bayan ya tafi haka khilafa islamiyya ta ci gaba da bin wannan umarni na tanadi na karfin soji sai kuma ta ci gaba da zama su fafawa a duniya har lokacin sai da aka kauri karni na takwas ba daula a duniya da ta gaba musulunci karfi ina jin karni na takwas na hijira ba na miladiya ba wato sai da aka yaƙi ta hijira ta shekara ɗari shida da hamsin da shida aka kai sarkin musulmi na ƙarshe na barin abbas a musafi na a garin bagadaza sojojin ta suka kashe shi ya shahada daga baya aka fi musulmi aka yi kashewa sai da rauni ya same a lokacin sai daular abbas da jinjin bayyana a masa aka zaɓo jikan barin abbas aka wuce baya a nisa daular barin abbas da jinjin tashi ta yi ƙarfi to har zuwa daular usmaniya ottoman empire daular turkiya kenan wacce har zuwa farkon karni na goma karni na ashirin don daular turkiya ta faɗi ne a ran 1920 aka rubuta da 1923 or thereabout lokacin da daular usmaniya ta rushe ta istanbul to har a lokacin musulunci shine karfin da babu kamansa to da aka jefar da wannan umarni waɗanda ba su sallah da suka ɗauka a adabun layi wa adabun na ɗin aduwar layi wa aduwar da suka ɗauka sai ya zama su suke rana na mai musulunci saboda shi magani in ka ba wa ɗanka ya sha in bai sha ba in ɗan wani ya sha na wannan ciwon shi ma zai wani wannan ayar an ga duniya ne musulmi ake koyawa da ba su ɗauki darasin ba yau ƙasashen musulmi wanda ba musulmi suka ɗauka yau ga shi sun fi koyarwar alkur'ani sun fi kowa gari su ne manyan ƙarfi a duniya yau a duniya ba kuri'a aka yi ƙasar da ta fi ƙarfi yau a duniya ta ci kuri'a ta maza zuwa ba ƙarfi wa kilo mutsar min tsuwati wa mini ba da kai ƙarfin so ta tafi kowa ba a ce ba kuri'a ba kawai ta fi kowa dole a haƙura ta fi kowa ƙarfi yawa ke bi matakan makamin ke ce mata waye haka dai sai kaga abin da kira great powers manyan kasashe masu karfi na duniya guda biyar din za ka ga kowane babu wanda karfinsa na makami bai kai kwaloli ba ba wanda bai da gida a cikin su ba sai zama wannan karfin da suka samu saboda Allah ya ga sarki zai ba wa kowace daula karfi kuma suka amfani da shi ya za mu ke cewa a kafin ke muke cewa defense budget na ƙasa da ta kowa mafi a duniya ita ce Amurka defense budget ɗin ta zai kowace ƙasa a duniya kaga Qur'ani ya nuna mujiza wa man safatu ne da iya ƙarfi nun kuwatu wa zai ba ta kai daga ita sai China wajen wato science na defense budget sai kuma sauran ƙasashe su biyo baya a cewa wa inda da wani sarfin na laha da tawakkal Allah in za a shiga tattaunawa ka ga da ƙarfi kuka shiga ke za a shiga tattaunawa ne ana da ƙarfi banna laha wa tawakkal ala Allah innahu wasiyul alim cewa in sun karkata wurin zaman lafiya ya rasu Allah kai ma ka karkata ta wurin to nan ya za a surunta wannan ayar da ayar surati Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wala tahinu wa tadu ila salmi وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم كم يدعو سبقكم kuma ne wai a zauna a yi sulhu da zaman lafiya bayan ku ne ku ne madaukaka a ƙarfi na soji da komai kar ku yi da wannan wallahu ba ku Allah da da ku to ya za a sulhu da wannan ayar wani da wani sulhu da ha sai malaman tafsiri da malaman fiƙo suka ce wannan maslahar liman maslahar shugaban al'umma shi zai duba dalili manzala sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya yadda ya yi sulhu da jiya da kafiran makka sannan ya yadda ya yi sulhu da kafiran kaibara cewa za su riƙa biyan wato a cikin abin da suka noma a shekara za su ka bada abin da suka noma a cikinsa sannan kuma alaihi salatu wassalam lokacin da kafiran ahzab tabuka a sorry kanda yakin tonon ganuwa ni yana shekara biyar da aka yi akwai uyayi da tun da hisin alfizari ya zo da nasu sojoji zai taimaka wa kafiran makka akwai wani kafin shi ma da ya zo su biyu kowanne da sojojinsa to da suka zo manzana sanatar da ya ga an kewa madina in ja uku min fauƙikum wa min asfala minkum wa in zagat al-absar wa wala qulub al-hanajira wa tadruna billahi jununa hunalika tuja al-mu'minuna wa zulzilu zilzala shadida da yake ya ga an jirgiza mu'mini hankali ya tashi idanun su gwaye rayuka sun taso sun zo har makogoro kamar su fita saboda tsoro sai ya nemi ya yi da filistin da ɗaya kafirin alaihi salatu wasalam ya zauna ya ce musu me zai hana in muku wani ofa ma'ana in ba ku wani wani abin da za ku karɓa a matsayin sharaɗi ku janye wa kafiran makka daga gurin ban da kwa wasu zai zama za mu fuskanci yahudawa ne kawai da kafiran makka suka ce menene ya ce in kunyar za ku janye na muku alƙawarin ɗaya bil wato sulusi wa ko na crops na abin da aka noma a madina bana wato amfanin gonar da aka noma a madina bana na muku alƙawarin ɗaya bisa ukunsa ku janye لازم يزيد zubin zubin da Allah ta sai ciwo an kira sa'adun mu'azu shugaban ausu kenan da sa'adun ubada shugaban kabraji yake musu ga shawaran da dai da waɗannan mutane za mu ba su ɗaya bisa uku na amfanin gonan bana su janye daga yakin nan ta ga kenan za mu fuskanci arnan makka ne kawai sai kuma bari kwaye da suka yi kisa alƙawari sai suka ce ya rasu lallai shin wannan kan sauƙi kake nema mana ne ko kuma a'a wahayi Allah ya maka ba da shawara a ciki ko kuma a'a kai ne ka ga abun yayi maka a ra'ayinka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba wahayi Allah ya mun yace ga yadda za a yi ba ba kuma ni ne wai na ga ra'ayi ba ku na tausayawa na ga bari nema mu kotarsu wallahi ya rasu wallahi in dai sauki kake nema mana wai na arnan ba su ta ba ba su ta ba lokacin da muke arna suna arna da mu da su tun muna bautar gumaka Allah bai girmama bai ba mu musulunci ba bai ba mu kai ba muna kankantattu ma ba su isa su ci abincin garin mu ba sai dai su je a kasuwa wani zuwa ba kunta a kan a farashin ba kunta a ce yau wani kuɗi ba cikin ƙasƙanci don yaƙi ba su wallahi ba su san ba su da komi mulki da tukur annabi daɗin wannan ta alhamdulillah tunda hawa kwace shi mana ji daɗin haka annabi ya ce a wani hiskin da abokinsa al-jibari ya ce to kun ji ba mutane na suke rubuta ba ba ku da ko wurin mu ta gudu kuma hakan aka yi daga ba Allah ya saukar da taimakon sa fa an fa an sanna alai junuda lam tarawa wa kana Allah ma ta wannan khabira Allah ya saukar da sojoji daga kamar rundunar mala'iku suka razana su sai ga su fariƙan taktuluna wa ta'tuluna fariƙa gashi nan an an bace su har an isa kaibara a kaibara an isa banu kuraiza wa aurata banu arban wa diyaran wa awwalan wa ardan lam tadruha kuma wani mujiran qur'ani wa ardan lam tadruha ba ya shafi duk kasar da sahabbai ba su taka ba har da nan inda nake magana nan ba yana cikin wa ardan lam tadruha wannan kalmar da sahabbai zalla take duk wanda bai gane ruwa da shi take kasar da ba ku taka ba mu gadon muku kaga ai yau mu ne mutum da muke wata akwai rikici a nan kuma sannan ba su taka nan ba to shi ne duk inda ba mutum ce ke inda ba sahabi bai taka ba ya shiga nan ba za to shi ne aka karasa wannan to kaga wannan babu ba ba ba sabani tsakanin wannan ayar tana fa'ida na cikin surat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa wani yi da ake wasu wani har suka ɗau wani zai rage da nake mumini ya so da in zai yaudaran gama to Allah ya isar maka zai maka maganin su huwa allazi ayyadaka bi nafsihi wa bi Allah nan shi yake rike ka da taimakonsa da kuma mu'minan lansaru wanda ya haɗa maka kansu kamar yadda ayar da za ta faɗa wa allafa bayna qulubihim ya rasulullahi Allah shi ya haɗa maka zukatan lansaru da tun da suke banda yaƙin juna ba a dinga suke su lansaru ƙabilu ne guda biyu ausu da hazrat kamar yadda muka da ba sa din ruba da da ba shi ne shugaban kabari da duk kaisi shi ne shugaban sa annabi zo wajen sallallahu alaihi wasallam da duk kaisi shi ne shugaban kabari ya tabbaye su يا يا يا آل هذا الحي من سيدكم سورة سيدنا jaddudu qaisin ala bukhlin min shugaban mu jaddudu qaisin da ne farauci annabi yake wa aini da ai adwa min al bukhl wani ciwo kuma ya kai ya kai ya kai rawa cuta daga yau na tuka muku shi na marauci ne sallallahu alaihi wasallam na da abu sabon shugaban shi ne sa'idun ubad al-ja'd al-abyad shi na da abu gashi nan radiyallahu anhu sa'an kuma kyautarsa kyauta ne irin na fitan hankali kyauta da irin wanda har gwamnatocin da suka zo bayan manzon Allah suna daga gwamnati abubakar dan sa kai shi dan sa ya taɓa yin kyauta da sai da gwamnatin abubakar ta ce a'a dole a kama hannun wannan matashi in ba haka wani ya wuce tunani misali kamar a ce ana raba buhun hatsi sai wani ya ɗigi gonaki biyar goma ke ya kyauta ana raba mutane buhun hatsi ko wani gonaki ya ɗiba da hatsin a ciki da dabinai ya ba wani a ga gana ce wannan dole ana bukatar a kai gaba a kani da tabbatar lafiyar da tsaro kuma magadansa da haɗari ya kuma kan bari abin da shari'ar musulunci take kira dole ne a masa wato ya zama akwai hijin dole za a tare shi a masa a hijir wato a tare a tare shi ne kyautar sai nan ya kuma a kurkuna to da kai zai kyautar sai da hankali baban ya fito ya faɗa waye yake sai mun da ɗana marwaci a kan ne wace gwamnati ce ta fito da ɗana da yake ka ban yadda ba da gari aka ɗaura shi aka ba shi abu to shi da duk sabi ku bada shi shugaban kasar ibnu mu'azu wanda ya shahada a kan handar da ke Allah ta'ala shekaran ta biyar a musulunci da mamu sabi mu'azu amma ran da ya shahada sai da al'arshi ya motsa اهتز الارش بموت سبحانه من جمع سبحانه dan Allah shekarun mu nawa musulunci yau shekarun aiwa ba shi ne ba me za mu ta wani na aiwa to shi har maganin da nake yi da ku shekara biyar kace ce a musulunci amma ran da ya shaka al'arshi ubangiji ya kirkita saboda wani namiji ya rasu mala'iku suka tarbo suka ce ba za a ɗauka wuta da su ba da aka yi wajen da wani sahabbai da suka ji shafa ya kwanta da cire kowa har muna buɗe suna ta ɗaya kaga da yake ba da suna huda kaga ga wasu kuma da wuce ma ba kuma da yadda ya huda annabi ya ce kaga wawaye mala'iku ce ko ko ba za a ɗauki gawar su aka ba su ba to shekara biyar a musulunci ya ba shi wannan darajar ba sama ta bakwai ba har al'ashi kai ka zauna a wajen yake to wannan sai su da ausu da kansa kan wa tabayi asalin su kabilu da nake magana wato sunayen tabayi ausu da kansa tabaye ne a duk da ake kira conjoined twin irin tabaye nan da ake haifar a jike ina ce da ana haifar tabaye a jike ko ba haifa to tun da ma ana haka da ausu da kansa ana haifa su ne a matsayin conjoined twin a jike haka wanda zalunci ya sake raba su din ma da aka yi wanzani aka kira ya zai musu tiyata irin lokacin abin da ake kira ake yi da sake da operation ya raba to da aka raba su da sai jini ya zuba tun da sun liƙe ne wani yana wani lokacin da aka yi tiyata aka raba su ya ce waɗannan guda biyu tun da jini ya zuba wajen raba su jikoki sai su da jini na sai sun yaƙi jikoki su kuma haka yi faru suka zauna suka girma wurin kuma suna bautar gumaka da an yi daga yamma suka fito suka zauna a wurin suna bautar gumaka ba su san rubutu ba san karatu ba san koyo suna shirka yahudawa kuma da suka zo madina suka yi kaka gida ƙabilu uku ne akwai banu kainuka akwai banu nazir akwai banu ƙoraita da suka zo sai suka kasa lansan gidan wanda suka suke kawance da kausu waɗanda suke kawace da kasar sai suke ta fara dan wannan al'adar su haka suka yi zaɓa su fara suka ta yaƙi su da su har wata da aka yi yaƙi mai muni shi ne har uku abu wanda duk a tarihi ba taɓa yaƙi mai muni su ba sai da suka kusa karewa dangin ke zama babu su a duniya da yaƙin ya ci gaba da za a waye gari babu su a duniya sai dattawa masu hankali su suka ce kai daga bangare ne suka ce kai ku daga da ba ni ƴaƴan wa da kan ƴaƴan da wani a kan ne a tsaya yaƙi na haka yaƙi dole aka tsaya to ba ta sa suna su da wannan yaki wani da hudu ke zuwa haɗa sana sai a can turo ne ya rera waƙoƙi na zambo na yakin fa'am saboda a tashi a fara ba to a taƙaice wani nan kansu a rabe yake lokacin da masu bai hajjin akaba suka je makka su shida suka yi wa annan mubaya da farko mutum shida suka musulunta shekara ta sha ɗaya a filin arfa shekara ta sha biyu mutum sha biyu suka zo su ne masu bai asin akaba da suka suka masa mu baya alaihi salatu wassalam sai suka ce ya rasu wallahi wallahi a garin mu mu ƴaƴan tagwaye kabilu da guda biyu suka rarraba su da kabar ban da faɗa da yaƙi ba abu muna ganin duran da Allah ya haɗa kanmu a kan ka muka yi imani da in Allah ya haɗa maka kanmu to wallahi ka samu sun to shi ne Allah ya haɗa kansu ko ya haɗa zukatansu da manzon Allah salatu suka zama ƴan uwan juna har bayan an yakin badar an samu wani yahudawa suka je kasuwa da gangan aka je ana tarera waƙoƙin yakin bu'af sai da ransarun suka tashi suka tuna da da suka ɗau makami a koma gidan jiya mana a koma yakin jiya suka ɗau makami suka yi sauri a kasuwa su fara yaki aka ji aka gaya manzon Allah ya fito ya sami ya ɗaga wani ya karanta musu ya lafi na mun yi tudu bari ka mina da ta bai dukun ba da imanikum kafin wa kai fa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatu la wa fiikum rasul wa man ya'budu billahi fa qul ya ilaha illa huwa sayyid tun da mai wuga sai ne har su fara da ta ka yi tudu fariqan min al-kitab kitab tun su ko sa alfa يا ذات الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم واعتصموا بامرته ولا تفرقوا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم والف بين قلوبهم لو انفقتم على الجميع فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فذلك يبين لكم آية لعلكم تهتدون يدعو سؤال suka fashe da suka suka zubar da suka suka rungume juna da sun zo su sare kawunan juna ne ba annabi ne ba wurin ba zai suka fushe da kuma kowa ya rungu da ɗaya wanda yake neman sarewa suna ta kuka ba za Allah ce to shi yasa wannan sai zama haɗin kai da suka samu da son juna shi yasa ranar yakin hunayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganimar hunayi ganimar hunayi an san cewa an fito makka ne fashi maka ya da shekara takwas cikin wannan arziki irin wannan ba a nan sarrafa ya tuso ji dubu ya shiga soji dubu goma ya samu ƙarin dubu biyu zuwa dubu sha biyu ya sauka wani ne san asubayi daidai ke cewa arziki asubayi ya shigo to ashe kajiran su tsuya akwai malamin aure ya riga ya shirya mahaifa kankashin ne ne tafi sun faɗi kimo haka duk aka wasa sauran ne suna suna da kuɗi ba su ci sha biyu ba yana tukiyan inda kimomin ke zuwa yana ce a nan na biyu da kazin a nabu abdul mutsalin a nan na biyu da kazin a nabu ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne ɗan abdul abbas na jan na jan alfadar ta baya cewa don annabi ya baya yana jan alfadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata fara yana jan ta baya wai duk annabi annabi na kwacewa nan san da shi mutum to da ya tarwata su shi da shi wajen da ke cewa yau ma hune farka kalle shi ba da mu anan nabi kala mustafa wa wa muddahu fa aka aba sufyan ne aka na kace wa safwana hatta fara din man takarrabu wa malik wal abbas al-umma وألقمت الدين أباء فوقهم فكل لهم ما لم يحرزه وإنما يغير لمن حظه بل مهذب ranar wani annabi ya taɓa ɗaukuna shi kaɗai shi kaɗai ga yawa da a nan na bi ƙarar musa bayan da a nan na biyu da kansa wa mu ɗauke na cikin shi da aka samu gari mai yaba a ba su fiye na ni aka na ƙaci masa fuwana ya ba sa fuwanin umayya shi ma rauni ɗari abu da zan rabu da yi kamar kuma ya rabu da yi wa an kama ya ba an kama rabu da yi yace ya ba abbas a rabu da yi yace ku gaya wa mali kuna auki da ya tsara ku duka ba ɗaya ku yaƙe ni in ya zo nan ya musulunta na masa alƙawarin zan maida masa da duk kayan da aka kwace kuma zan ba shi rauni ne to da ya zo da ya zo da jalla an ya zo ya ce ya kin faɗa ya rauni ne bai kawo shi ba wai ka gani annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana kiran da ya zo ya zama shugaban dukkan bayan Allah duniya da lahira ana nufin yau maliki yin su daga wannan rana dukkan kudubai da kasai da wanda da su da suna kasa da shi dukkan akaɗaru da autaru da abubuwan suna kasa da shi amma wani sai su da wani ba zai zo sai zawa da muke kai ka zo zamu na nan zamu da ni a kai ko shi ya za ka ga ba wuce in mutum ta musu shekwa sai ce kai wannan ba ka san annabi ya mutu wai ba ta san zamanin shekwa ya wuce ka san mata tsawon da ko annabi ya mutu lokacin da ake shugaba ya wuce in ba ka ku samu wannan martaba daga na Allah ya tuna wa karɓar da kan zamanin shugaba da ya zo kuma ya musulunta annabi ya ce yanzu duk kayan da yake aka ba shi aka kirgara kun ɗari ɗaya biyu har ɗari aka ba shi ai da ya ga shi ma sai dama kunne shi ma irin na san san shi ma ya fara kira yana cewa ma in salitu wa la ra'aytu bi dhikri inna كذب محمد yake ban taba ji ba ban taba gani irin Muhammadu ba mu daura damara ni a matsayina na komanda in jagoranci yakin ganin baya mun zo ba mu yaƙe da mu zauna tare ba mun zo yakin a gaba yanka daga yau ba ka shirin mu ke yi zama daga yau ba amma sakamako na ta wannan aikin shi da rafi ne in jagoranci yakin ganin bayanka cewa da gare ka babu kai amma ka saka mun da rafi ɗari wallahi in ka ban taɓa jiwa wato to da na zo kai shi ka nawa ka ban na zo ya ɗanka ne ba da niyyar yau ba kai da gare amma ka san da me da abu ɗari kace ni da gare yau ba ni ba talauci to da kai shi ka nawa nawa ka ban annabi muhammad to a takaice lansar ba su ji daɗi cewa an raba wannan raƙuma ba su samu sai suka ce ayya ka ga manzon Allah ya ga danginsa na makka zumunta ya motsa masa ya raba musu raƙuma kuma ku samu ba sai sajibul rubba da ya kai ku ta daga kunkuni bayan annabi ba shi ne munafici ubangiji ni zan jin gaba da baya da zan ba kunkuni muka yi ya ce ya rasu lallai mutane na ba su daɗin kasan nan ba an raba ba son ya ce aina an tafi za ka ya sa sa'ad na ji ra'ayi mutane da kai ne ra'ayi ka ya ce ma ana illa rashin mai kwallo da ra'ayi ma ra'ayi na shi ya ji da su ai in ka zo gaban likita nuna ma inda ciwo ya kwantar da kai ya ma ya ta ya ce amma ka haɗe ciwo sai ka mutu da wani ciwo ka gaya wa shi da baka ji daɗi ba ya ma shi ya takamar su sai don nan mara ina gina ya rasu wannan ya ce to tara mun da faru duka ya tara su a wurin ka na sarar da zai ba sai ce ya ce haka da sarar saboda ɗan dabbobi da na bawa mutanen makka da na ɗaure imanin su da raƙuma da tumaki da imanin su bai da kwari ko kuma na bar ku da imanin ku don na gana da kwari shi ne na taɓa zuciyarku alam ajibkum dullanan fahadakum Allah bi alam ajibkum alatan fa agnakum Allah bi alam ajibkum furqatan fa allafa Allah bainakum bi suna cewa Allah wa rasuluhu aman wa afdal ya rasulullah ashe ban same ku a kace ba Allah ya shige da ku da yin imani ashe ban same ku makiyata ta akawa ba alatan jama'a in wadarka alata Allah ya ɗauki samu da ni ashe ban same ku kanku a rukuna ta kashe ba da tumaki da awaki sun tafi gida ko kun